وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ‘yan uwa musulmi masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu majalisi na 93 na karanta littafin wato siratun rasul sira tarihi bayanin rayuwa na manzon Allah sallallahu karanta malam Allah ya samu dace bismillahir rahmanir rahim islam wa musuluntar wani mutum mai suna bamat na'am أسلم ببعض كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية الدعوة الجهرية قدم ضم- قدم ضمان على النبي صلى الله عليه وسلم shi wannan mutum damat an ce mutum ne mai bokanci ya shahara da sihiri da mu'amala da aljannu wai sai ya ce shi ko inda zai je gun muhammad zai mishi maganin shafar aljannu da ke damun shi kaji fatan na irin na kafin to da ya je wadon ya ba annabi magani shi sai aka yi mishi maganin kuma ka gani ya ji abinda bai taba ji ba shi ya sa ya yi babi mai suna musuluntar da ma ya kamata mu ji labarin shi ya ce wannan mutum ya musulunta ne a dalilin wasu kalmomi ba masu yawa ba da annabi ya gaya mai a farko-farkon da'awar musulunci lokacin ana da'awa a fili sai ya taho gun alisalsalma da wancan manufa tashi fa'u'ujiba bi kalamihi fa aslam sai maganar manzon sallallahu alaihi u'ujiba sai ta bashi mamaki dan haka sai ya musulunta to ga cikakken kissar wadda kissar wato muslim ya rawaito karanta mana mujmalan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضمان وهو رجل من أهل شنوع وكان ي- وكان يرقي من هذه الرياح فسمع سف- فسمع سفهاء الناس يقولون إن محمد مجنون إن طيب.
محمدا مجنون Jamil an samo daga Abdullahi dan Abbas shi dan Abbas Allah ya kara mai yarda ai Abdullahi ne نعم haka ne kaji dan abbas abdullahi ne kaji dan umar abdullahi ne kaji dan zubair dan mas'ud dan amru ibn dan rawaha ana kiransu abadala abadalatu in ka so ka ce abdullahi na musulunci cikinsu wanda za ka ce ya fi kusaci da manzo Allah kai tsaye shi ne ibn abbas ƙarshe ya rasu ne a birnin ta'if bayan shekaru da yawa har kai ga makancewa a ƙarshen rayuwar shi Allah ya ƙara mai yarda to an samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa da su ya ce qadima damadun wannan mutum damad ya taho wani ne shi ne ya ce wa huwa rajulun min azdi shanu'a azdi shanu'a sunan kabila ne wato reshe na ɗaɗɗula kiran as kamar ka ce ba haushe ne amma ba kaza ba kaza ba kaza asalin wane ne ba haushe amma gararsa to daga cikin yankin kabilar shi ana kiransu azdu shanu'a to daga nan ya fito wa kana yurqi ya kasance yakan yi ruqya menene ruqya wai koran aljannu daga jikin wanda aljannu suka taba shi ya kamata mu ce yurqi ko daga arqa yurqi ina min hadhihi riyah yana maganin iskoki ashe bahaushe da yake kiran aljannu iskoki yayi gaskiya larabawa suna kiransu arriya shi sana'an shi kenan ya gwani- ya kware abokanci da maganin a takaice yana rukuya irin na wannan lokaci fa sami'a sufaha'u an-nas yaqulun sai shi wannan mutum da sai ji wawayen mutane suna cewa wai inna muhammadan majnun ai muhammad aljana ce ta kawo mishi wannan abu ma hukaci a'udhu hmm Allah ta'ala ya ce wa ma sahibukum ya kuka wannan magana haka ai sama jini mawakinmu na cewa yake cewa wa ma huwa illa min jahannama jinnatu an gane ko fada qawla kuffarin asabatu jinnatu an gane ko ma illa min jahannama jinnatu jaza'u muti'i harirun wa jannatu jinnatu jinnatu jannatu fada qawla kuffarin kai yi watsi da magana kafirai da suka cewa asabatu jinna da kasara jinna وما هو إلا من جهنم جنة جي جو kyawun larabci ke mazalla bai kasance ba face garkuwa ne gabarin shiga wuta jaza'u mutsi haririn wajen nan yana cikin musallasa na kutur ku karanta musallasar kutur sai ce wannan kalma ta zo a mana uku akwai jajiju akwai sa su sunna sana sina arabiya arabtun to sai ya ji mutane na cewa ai ai ai hauka ce ta sami sha'uri ci gaba ci gaba يقولون إن إن محمدا مجنون فقال آت الرجل لعل الله أن يشفيه على يديه kaji fa da ya zai ci abto haka ne mahaukaci ne to ne ata bari in je gun mutumin bari in je gun mutumin la'allallah da fata Allah ya warkar da shi ala yadi ya zama ni ne dalilin warkewar shi kai co baka san dawon garin ba ne ka san labarin ba ci gaba قال فلقيت محمدا ya ce sai na gamu da muhammad kaga yana kiran shi da sunan shi a lokacin da musulunta baki domin da ya musulunta to allah ya hana a kira annabi da sunan shi haka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka ba'dukum ba'd sahabi ba sa cewa ya muhammad su ya rasulullah ya nabi saboda allah ma da kanshi yana sa ya sunan shi arabtum tayyib ci gaba فقلت sai na ce da shi إني أرقي من هذه الرياح sai ya fara tallata harkar shi ya ce ya muhammad ni ina warkar da cutan iskoki to ya gaya maka ana bukata kasan magori a yau ya yi yake aga magori ke yi ba sai ya faɗi abu ɗaya ya faɗi magani kusan guda goma na taɓa jin ɗayansu na cewa wannan maganin mai ciwon kaza kaza a shafa mai tari ya shafa sai ya faɗa wajen ashirin a shafa a shafa a shafa a shafa kaga ni ina ganin hukuma dole ta sa baki magungunanmu na gargajiya suna da amfanin su kwarai ba za ka iya musu amma abin ya zama kamar wasa ka ce komai kana da shi hankali ba zai shi yasa wasu daga ciki ke rena su wanda suke abin da ke kira orthodox medicine likitoci bai kamata ko rena tradomedicine tun duk asalin maguna da kuke da shi na wani bincike asalinsa mene cana da mai tattata doga ba duk ganye ba da sauransu musamman kafin likitan ya zo da ƙarin da laboratory dan mai muke sha da kakannin to amma yana da kyau ne abin ya tafi da zamani an gane amma ka ce komai kana da maganin shi kun sanar maganin geography ko wai aka ce to likita ina fama da ciwon geography ce geography mugun ciwo akwai maganin shi kaga ba gaskiya ba ne to shi wannan mutum sai ce wai ai ina maganin waɗannan iskokin wa inna Allah يشفي على يد من يشاء kaji fa amma ya faɗi magana ne sai ce Allah yana warkar da wanda yake so a hannu wannan magana ba tana da kyau ai tana da kyau yanzu ko kai likita ne baya halatta ka ce ni ke warkarwa sai dai ka ce ni magani nake bayarwa Allahu yashfi وإذا مرضت فهو يشفين da haka ne malamai da suka zo suna magana akan matsayin faɗin a'udhu billah suka ce akwai sharafi guda biyar a'udhu billah akwai almusta'id akwai almusta'adhu bihi akwai almusta'adhu minhu akwai allafzu akwai kuma al-maqsad al-musta'iz shine mai mai cewa a'udhu billah shi kanshi mai neman tsari dole sai an san shi na biyu al-musta'azu bihi wanda kake nema ya baka kare to Allah kenan shi zaka ce a'udhu billah sai ka sa bi a wurin akwai kuma al-musta'azu minhu wanda kake son mai baka ya kare ka daga gare shi shine shedan Allah ko dai shedan ko duk wani abun tsoro ciwo da halaka duk musta'azu minhu na hudu kuma akwai al-lafzu lafazi to nan ne mahallin shahidi suka ce a cikin lafazi haramun ne ka yi amfani da lafazin da mutum ba shi da iko ya maka wani misali haramun ne ka ce ya doktor ya kai tabi ishfini likita warkar da haramun baya halatta a tabi doktor la shi wa inna ma yu'alis ko kuwa shi mu'alaja yake amma hakikanin mai warka shi ne Allah an tashafi to shi wannan mutum sai magana mai kama da maganar tauhidi kuma haka ne to amma ya ce ce mai fahalum yalla shi ne top zon maka magani farko ya tallata maganin shi ya yi bayanin kwarewar shi amma ya ce Allah na warkarwa a hannuna kaga ya kyauta nan kuma sai shi dan sallallahu alaihi okay come on over to you shine halumma zan baka magani me annabi ce da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله كاجيكو نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال ضمات أعد أعدهن علي تو أعادهن تو لوكتشن da shi damad damadul azdi dan da kabilar azd shanu'a ne azd sai kace da shi azdi da ya ƙara tallata sana'ar shi da maganin shi ya ce to annabi na zo maka magani manzala ya tashi ka bani gobe kawai sai buɗe da wannan addu'a da ma sai bai taɓa jin wannan kalmar kun dai ji karatun da aka yi ya fara da innal hamda lillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode mai shiwa wani sta'inu muna neman taimakon shi yana kiyayewa wani mirbi muna imani da shi ya kiyaye wani tawakkalu alai muna dogaro da shi wani ubu billahi mai shirar amfusina muna neman allah ya tsare mu daga sharrin kawunan duk da madi yana ji wa min sai ta'ar da kuma miyagun ayyukanmu man yadla fala mudillala duk wanda allah ya shiryar ba mai batar da shi wa man yuqlil fala hadiya wanda kuma Allah ya batar ba ne iya fari haka ne? wanda Allah ba mai iya shirin shi wa ashadu Allah ilaha illallah ina tabbatar ba mutu gaskiya sai Allah ko da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashadu anna muhammadan abdu wa kuma ina tabbatar muhammad kaga shi kan shi kenan shi yasa malamai suka ce shi kanshi annabi ya tabbatar da manzancin kanshi da kanshi wajibi ta jifa saboda ya Allah ne aiko shi to dole sai ya confirming cewa eh ni manzan Allah ne haƙƙan da gaske to shi da mati yana jin wannan magana da ya kai ƙarshe mutum ya ce a a irin da Allah da Allah sai ke maimaita man kalamin maimaita an ji annabi saki mai ta mai sai ya ce ya ce kaga ni na sha jin zantuttuka maganganu na bokaye su ne alkaha masu sihiri masu ba duhu masu kaskaifi masu kaudagani masu sihiri duk na sai da su ya ɗibi ƙasa suna maka cinye kaza da sassa sai yi ne ɗaya zare da ake shanya kaya ya hau ya ruga da gudu bai faɗi ba sai yi ne su samu masu neman mulki a sami kasun gurmin kafiri zaka ce da sunan malami mai mulki je gare shi sai masa saddabaru sai gan shi gashi nan a kujerar mulki har ma kashi zaɓe sai ce kar amma malamin na Allah ne ko dai shaɗa ne wallahi suna yi ba kuma sai ga irin waɗannan jairan sun fi matsayi malamin da ke karantar da sunna ba shi da matsayi a wurinsu da zai gaya musu Allah shi kuma Allah a wurinsu abin shi akwai jinkiri ga express da yawa sun halaka saboda wani sun rabu da imaninsu a ozu billahi min zalika Allah ka tsare kuma na ji tutuka na mawaka in mawaka ne sun faɗi magana na shaji magana bokaye masu sirri da mawaka ban taba jin wani ya furta irin waɗannan kalmomi da na ji daga bakinka ba alamar ya kama yin musulunta ke nan? akwai alamar haka? in kaga an sun sanar takalmi? to na'am وقد بلغنا قاموس البحر na'am وقد بلغنا قاموس البحر ci gaba
فهلما
sai ce walaƙad balagna walaƙad waɗannan kalmomin naka tasirinsu ya kai ta ƙarƙashin teku ko ka ce littafin kundin bayani da ke can ƙarƙashin teku sai an je an ɗauko kyawunsu ya kai wurin mai fahimta ya fahimta sai mai kuma فهلما يدك أبايعك على الإسلام فبايع kawo hannunka maka baya ana musulunta kana da labarin zama da azbi ke ɗazu ba ya ce halumma ba yanzu kuma ya ce halumma halummomin guda biyu wanne ne ke da kyau haila haila shi ya sa kaga shi musulunci yana ɗauke da sinadarin tallata kanshi da kanshi kuma duk gaskiya ma haka take ita gaskiya ba ta bukatar tallata ƙarya ita ke ɗauke da sinadari na rusa kanta da kanta shi yasa ko da hausa ƙarya tana da jam'i amma gaskiya ba ta da jam'i ko da hausa ya fiye ƙarairayi amma ba a ci ya fiye gasaisai ko kun taɓa ji ko ya fiye gaskiya gaske ka gaba a faɗin wannan hausa because truth is constant bitch عرفتم سنك وانا متون ضماد الازدي دقى قبيلة ازد شنوءة مالا سيمسلات شكرا هذا رجل أسلم من كلمات قليلة طب، من سي- كلمات النبي صلى الله عليه وسلم jamil jamil sai mawallafin ya ce to kaga wannan fa mutum ne wannan mutum ne ya musulunta min kalimatin qalila daga kalmomi marasa yawa ashe mutum ya fahimci da'awarka wani lokaci ba ka bukatar ma doguwar magana na ce da ku wani lokaci shi yasa ma bayyana gaskiya ba sai ka dogon surutu ba saboda Allah ya halitta mu duk mai hankali ka ne eh ka zafi gaskiya ne sai dai yake kawai duk mutum duk inda ka ji gaskiya ka san gaskiya ce sai dai shedan ya ce ba za ka karba ba kuma sai ka biya wannan kuma ya zama hujja a kanka saboda ka yi ce wannan mutum ne fa da ya musulunta saboda kalmomi 'yan kaɗan min kalimatin nabi sallallahu alaihi wa sallam na'am fa kaifa law ci فكيف gaba لو استمع لآيات القرآن المجيد to ina da a ce kuma ya ji qur'ani gaba daya eh kaɗan bai ji ba ina a keto musu daga alif lam mim har zuwa ƙarshe wannan ya ji muqaddima ne kawai sai ce ya rasulullah sai ke maimaita min ji to wannan shine kissar damat al-azdi to wannan ke ku ringa rike waɗannan abu muhimmai ne kwarai kuma wannan ruwaya ingantacciya ce to yanzu kun ga- kun san duk wannan magana fa ana yi ne a lokacin da ake makka tukun ba a yi hijira ba yanzu ya gaya mana hijirar farko da aka yi zuwa habasha karanta mutu الهجرة الأولى إلى الحبشة hijira hijira ta farko da aka yi zuwa habasha ina ce habasha na'am eh haka zaka ce habasha a yau a duk yankin afirka sai ka ce ethiopia nan ne ko ka ce abyssinia na'am amma habasha ethiopia a yau baka cewa ita ce tunda ko ba komai eritrea an ɗebe ta daga habasha 1993 eritrea mai capital a asmara ethiopia kuma addis ababa da dunkule ɗaya ne to amma inda sahabbai suka je suka zauna har yanzu yana nan a ethiopia sunan garin ana kiransa madinatun najashi watar na ratsa daga tafiya na kwana a addis ababa na ce to gane abin nan da sahabbai suke ina ma zan je in ga mazauninsu wani ce da kana da lokaci sai kawo taxi birnin suna wuri kana kuma an ce ka gan zaga sak zubi ne na ainihin musulmi asali masu takama da jikokin sahabai ne an gane ko kuma yarensu suna ran amharic kuma larabcin ba ka rasa shi yasa idan ka dauki akwai gidan tulun na Africa TV 3 da kuke jin su misali ai 3 din nan asali ka san a Sudan suka fara na muke ta program muka je Sudan sai suka tsara wato harsunan Africa ne suke son su yada sakon da shi duk saboda in ban manta ba Africa akwai Africa TV 1 nan sai suka ba yaren Swahili kun gane ko africa tv 2 sai suka ba yaran amharic habashi africa tv 3 sai suka ba yaran yanzu kai wanda ka sani tirin ka sani amma a khartoum kafin ta rikice muka je yawanci program ɗinmu muna yi mu n3 akwai n1 n2 makasudin saƙon ya yaɗo amma babu yaren kikuyu kuma ga suna da yalota amma swahili da amharic da kuma wasu munifi so abinda nake cewa ainihin allugal amhariya yaren habashin ta haddar rubutunsu ina tsammanin ta ita kanta eritrea to nake cewa jikokin sahabbai tare da ba sa rasa wannan yaren amharic to kuma ba sa rasa arabiya domin ku ɗaliban da muke karatun nasa'i da ku a fistiri na taɓa gaya muku farko farkon karatun nasa'i cewa mutumin da a yau babu wanda ya mana nasa'i sharhi irin shi mutumin ethiopia a shek muhammad adam ali alwallawi ethiopia ya rasu shekaru hudu suka wuce yana da babban majalisi a harami a makka sharhi mujalladi arba'in da wajen bakwai ya sami suna mai ذخيرة العقوبات بشرح المجتبى ko zuwa na umra last ramadan da na shiga library na harami na ce ina littafin nan babu shi na ce yana nan na taɓa na gani ko can sai gashi a lokaci malam volume arba'in da na ce kai wasu mutane sun sha gaban ka ba za a kawo musu ba sun tafi ba za a gan shi mutum very normal person ba wani alamar wani duniya a gaba sam ilimin ne kawai ko mukaddiman ka zama karanta mukaddiman laifin banji littafin ya zo kasuwannin kano zakhiratul uquba bi sharhil mujtaba an gane ko ko kuma sharhil mujtana a wani sunan amma ya fi shahara da zakhiratul uquba ma'ana zakhira uquba ga kayan ajiya saboda lahira sharhin mujtaba wallawi al-athiyubi mutum da jafi to saboda aka hijira farko zuwa habasha wannan ya faru ne a watan rajab ya jama'a rajab watan nawa ne a kalandar musulunci rajab watan ne watan bakwai watan da aka ce ana azumin sabbi ko babu dalilin azumin sabbi babu wani hadisi da ya ce azumin sabbi duk wani hadisi hadisi rubabbe ne hadisi ne ba hadisi kuma in har akwai azumin tsofaffi ya kamata a samu hajjin tsofaffi ko kuwa ya kamata a samu layyata tsofaffi babu ibn hajjar yana da littafi mai suna tibiyanul ajab fi ma ja amin siyami rajab inda ya rusa duk wani hadisi da ke magana kan azumi na tsofaffi so abinda muke cewa za mu je ga gaba ta gaba hijirar farko da aka yi zuwa habasha da haka ne malaman tarihi ke cewa to ai musulunci sai da ya fara zuwa gummu bakaken fata tukun kafin ji gumfara kamar yadda suka ce domin ai hijirar farko da aka yi zuwa habasha ko kuwa kafin zuwa madina kuma wannan magana historically ba za ka iya musa ba arabtun shi sahabashawa suna alfahari da wani sai dai abin bakin ciki ƙasa ce da ke bin tsari na kiristanci da sauransu ci gaba فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة الله في أكبر رجب من السنة الخامسة وذلك بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم عدل النجاشي وحسن جواره ya salam falamma ishtadda albala'u lokacin da bala'i yayi tsanani a makka a kashe musulmi abu ne mai sauki a lokacin annabi na sallah a jefa mai tumbin raƙumi ko taguwa mai ɗoyi a baya abu ne mai sauki ƙwaƙwabatu ya yi kake ton a fuska abu ne mai sauki na'am su ammar ibn yasir ko ba shi bane an kashe mahaifin duk amma bilal a ja shi kamar mushen kare ko jaki a maka khabab bin al-arab zinnira a dake ta hatta makanci to shine lokacin da bala'i ya tsanani sai kuma yana ganin ba zai iya ba su kariya to kaga idan tsanani tsanani dole ka nema fita ko to lokacin da bala'i yayi tsanani sai Allah sun Allah ta'ala sai ma annabinsa izini ku yi hijira zuwa Habasha ba abin da zai yi sai da izinin Allah ya ce nabiyin bi ghairil wahyi la yatasarrafu annabin da yake in ba da wahayi ba baya kawo bisa kansa to da haka sai shawara ta kaya ku tafi Habasha kuma an yi a watan Rajab ne ka rike tarihi shekara ta biyar shekara ta nawa shekara ta biyar mhm. bayan hijira bayan hijira kafin hijira dai don karkaca kuɗa kafin hijira ake ne Mm. to me ya kamata mu ce sai mu ce shekara ta biyar bayan manzanci ko kuwa karkace ba don ba a hijira ba tukun wanda ya ce 2024 1444 bh bayan hijira eto baya ne amma wannan abin ya faru ne wato ainihin bayan manzanci Eh, bayan manzanci ko na shekara biyar to shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne wa zalika ba'da an alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adlan najashi bayan ya samu labari wannan sarki da ke habasha yana da adalci kuta kake ce to a wannan lokaci shi yana makka shi kuma yana ethiopia ta ina ya samu labari babu radio lokaci babu telefon a'a ya ubangiji da ya halitta a kowane zamani akwai tsarin da ya aje ma wannan zamani ya dace da shi wanda ya fi naka ma cancanta kai yake maganan ka kira ka ce hello yau suna da abin da ya wuce wannan annabin allah ne allah zai aiko iska ta bashi labari khalas masu abu kai ko da sai kai ta yi ma a ce ba sabis kuna ta yi kana hello hello hello hello saboda haka labari ya je gare shi cewa wannan ba sarakin ba adali kuma yana da husnul jawab in ka je kusa da shi zai mutunta ka fiye da tsammani da annabi ya san wannan yace to ku tashi ku sai domin kaga ba ya raba su da makka gidan wahala ya kuma kai su gidan wata wahala ba ci gaba تقول أم سلمة na na رضي الله ummu عنها، salama tana cikin waɗanda suka yi hijiran farko zuwa wa zai ba ni cikakken sunan ummu salama cikin ku? tarihi ana leka waya ba? asu zamanin waya ne far google far google laisa ilmu gogaliyan ya ce ha? google is just such, such machine kuma muhimmi ne Wa- menene cikakken sunan ummu salama hindu bintu abi umayyah al-makhzumiyya al-makhzumiyya ita ce matar annabi ta ƙarshen mutuwa duk cikin matan shi in aka tambaye ka wace ta rasu daga sai ka ce ummu salama shekara ta nawa na'am shekara ta 62 suka ce ashe mutu ba aisha ba ce aisha ta shekara ta ainihin nawa 58 da tara 61 shekara uku umu salama ta rasu daga nan duk matansa case close sun kare Allah ƙara musu yadda آمين.
wallahi in kana jin labarin ummu salama subhanallah sai ka zuda hawaye irin abin da ce musulunci na gudu to da aka tashi zuwa habasha da ita aka yi hijira zuwa habasha ita da mijinta abu salama wanda daga baya ya rasu annabi ya aure ta da annabi zai aure su masu ta ce to ku gaya ma annabi ni fa tsohuwa ce ya ce to ai na girme ki to ina da yaya ya ce zan zama uba gare ki ina fa da kishi zan roki Allah ya yi miki Ba faɗa ta ƙare ba. kuma taimaka mata ne tana jinjina auren ne ka taimaka annabin Allah abin da ya dace sai ta fara gabatar da wuri to da manema aure ma suna haka ko in ce muna haka kai ake so za ba suka ce to gaskiya fa albashi na bai wuce dubu biyar a wata laifi ne ka faɗa an ce an gani ne kai za a bawa to amma kai bayani yanayin ka har yanzu ina cikin labor market ba aiki tuku za a bani tsakaninku da Allah samari kuna ƙarya a yi auren mota a yi auren waya a yi auren agogo duk magana ɗin sai haka wai don ta gani ba kyau kuma su ma matan ba a bar su a baya malam to ka gani ya ayyuhal ladina amanu taqullaw kunu shi yasa ake ta samun wahala ai gini kan karya ta ce ga uzurina ta san ce ai kaza duk inda ta zo sai a toshe ta to mu je وهي ممن هاجر إلى الحبشة tana cikin waɗanda suka yi hijirar farko zuwa habasha
لما ضاقت علينا مكة to wannan yana kotun ɗinta ne shi yasa yasa cikin alamar hikaya ko نعم ta ce lamma baqat alaina menene مكة makkata ko tu ko ti ɗaliban arabiya ba kai mai jan baki ba me ya kamata mu ce lamma baqat alaina makkatu ko makkata ko makkati wannan pure arabic ne alaina makkata da fataha ko me dalilin ka na'am mafulu bihi ne anya kuwa lamma baqat alaina makkatu ta ko ti kai ka ce ta don mu ci gaba da karatu makkatu za ka ce mafulu bihi bane fa'ili fa'ili maf'ul bidhamma aina lokacin da makka ta kuntata gare mu mana mun gamu da kunci kun ji dai misalan ummu sallama take ba da labari me ya faru وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه an وسلم cutar da sahabban manzalla an cutar da su وفتنوا an fitine su akan imaninsu وما ن- وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ال- الحميد أي نعم
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم suka ga irin abin da ke samunsu na bala'i da fitina don suna musulmi kawai tana gaya maka shimfiɗar dalilin hijira daga maka zuwa ina musulmi kuma ita abin da suke kira eyewitness ce don da ita aka hijira misali na'am وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم kuma annabi sallallahu ba shi da ikon ba su kariya ka san ba abu mai ciwo irin ka ga masoyinka na kusa da kai yana gamuwa da zalunci kuma ba abin da za ka iya babu daɗi ko to
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعته من قومه وعمه amma shi annabi sallallahu alaihi na ummu salama sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin mana'a yana cikin kariya shine mana'a mutanen su sun ba shi kariya ba za ka taba shi ba saboda banu hashim ta ce a ai dan dangi ne shine mana'a ke sannan ammihi baffan shi wane ne wannan yawwa ta ce wannan dalili biyu in ma za a taba wani sace ai ku kyale shi abu ne muhimmi shi yasa ko a kasar hausa dan dangi ai baya tafiya haka ne ko yawa na لا يصل إليه شيء مما باب يكره وأنا مما أبو دي.
ينال أصحابه jamil ba wani abu da ke kaiwa gare shi na cutarwa irin abin da ke samun sahabin shi
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mun zala sa zama ya ce da su ya ce da su suwa الصحابة jamil
إن في أرض الحبشة ملكا Mm.
لا يظلم أحد عنده ya salam فألحقوا ببلاد فألحقوا ببلاده حتى la ba da bai bane kaka ce fa'alu falhaqu da فالحقوا game idan ka ce alhuku ya zama umarni idan ka ce alhaqa bihi ya zama fili mutane نعم falhaku kuwa lazimi نعم maza ku yi ku yi ku yi tururuwa ku ris- ku riskar da kanku sai dai idan ka ce alhiku an fusa ku wannan zai shiga نعم amma tun da bai ce an fusa kun ba anan abin da ke wuri na ne falhaku ko barakallahu fikum Mhm.
فالحقوا فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه Ya salam.
فخرج إليه الناس أرسالا wannan isnadin sa mai kyau ne su duba na ku akhrajahu ibnu hisham haka ne هكذا.
haka na ku yace ibnu hisham نعم kuma ka dubi fatul bari na al-imamu ibn hajar al-asqalani sai su yake ce da su sai mun Allah ce da su inna bi abdul habasha kun ga a kasar habasha akwai malikan akwai wani sarki la yuzlamu ahadun indahu ba a zaluntar kowa wurin shi kaga sarkin nan ba musulmi bane a lokaci amma bai hana a yi masa adalci ko so karka ce a yi dai mutum kafiri ne kawai kai condemning din shi in yi gaskiya ka ce ya gaskiya sai dai ya rasa musulunci ya zalunci din shi amma wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah i'dilu wa aqrabu ish ittaqwa saboda haka yake cewa wannan sarkin ba a zaluntar kowa a wurin shi kaga wannan muqaddima ce aka yi musu mai kyau na hankalinsu ya kwanta kasafin kare inda kuma za a yi gudun gara a ta da menene zago aina ku je gare shi hatta ya ji alallahu lakum farajan wa makharaja har Allah ya sanya muku mafita ya yi bakin ciki da mafita mimma an tumfi daga abin da kuke ciki to nan da ya ce salasalam Allah ya sanya muku faraj yayin buginci da mafita har Allah ya kawo mafita to shin tafiyar tasu ba faraj ba ba makharaj ba ne to me hikimar kuma hatta har Allah ya ba ku mafita sai muka ce to ai makasudin shine su dawo gida makka suna tare da annabinsu su ganshi ya fi musu daɗi an gane amma lallai zuwa can mafita ne kuma faraji ne amma mu'akkata na ɗan ƙaramin lokaci fa kharaja ilayhi nasu arsalan arsalan sai mutane suka dinga zuwa ga habasha arsalan cikin tururuwa amma yanki yanki cikurfa cikurfa shine arsalan domin in suka fita ɗu gaba ɗaya zai ja hankalin kafar mu sai ce arsalu dole kana bukatar strategy da suka tashi fita ba su to mutum nawa ne duk ku zo domin ido zai kai gare su suka dinga tafiya a ɓoye shi ne arsalu yanki yanki ko biyu ku fara haka dai misali arftun tayyib وكان أبو هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة adadin waɗanda suke wannan hijira ta farko zuwa habasha mazaje goma sha biyu ku riƙe wannan abu ne muhimmi tambaye ka tarihin mai zaba ka da raja maza goma sha biyu ne da mata hudu kenan dududu mutum nawa ne sha shida wannan shine asalin adadin waɗanda suke hijira zuwa habasha a tafiyar farko maza sha biyu mata hudu ga sunayensu don ka riƙe أولا عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأبو حذيفة na uku وامرأته سهلة بنت سهيل matarsa sahalatu bintu suhai shi wannan sahabi na ku don kasancewa don za ka ke lissafin adadin matan nawa ne suka tafi da matansu a wannan lokacin wanda ba su tafi da matansu ba na
وأبو سلمة وامرأته أم أم سلمة yawa بنت ita بنت أبي أم ita ce mai hikayar نعم بنت yawa سهيل.
mhm.
والزبير بن العوام ومصعب بن عمير Allahu akbar وعبد الرحمن بن عوف fitaccen mai kudin sahabin nan نعم abraman na auf نعم
in kana neman da ya fara tara kudi ka ce da shi miloniya a yau abraman na auf ga dukiya ga imani ga sahabbantaka
وعثمان بن مظعون Uthman dan Maz'un shi dangin annabi ne ya riga manzon Allah rasa annabi sallallahu alaihi sai ya sami sanda sai ya kafa akan kabarin shi yace nayi wannan dan na gane kabarin dan uwana din nazo wannan shine abin da zaka yi amma kaga mutane suna yi wa kabari siminti kasar musulmi ba al'ada bace ta musulmi siminta kabari kuma da usman dan mas'ud ya rasu sai wata mace ta ce kai wannan mutum ya yi nasara na bai cewa ya gaya mutu ya rasu na dan wanka da ce ke tsaya ni kin ga manzon Allah ne ban san me Allah zai gani ba tukun mabuta Allah cewa wannan domin a nuna ma karka saki jiki karka taba yadda wani aikin kai roƙe ka la Allah ba a mai ganganci Usman dan Maz'un in ka ji kissar shi da yanda aka dake shi akan manzon Allah aka fasa mai ido to suna cikin waɗanda suka yi hijira ta waga farko zuwa ƙasar Habasha na'am وعامر بن ربيعة Amir dan Rabi'a na'am وامرأته ليلى بنت أبي da matar shi Laila bintu Abi Hafna Laila suna ne mai kyau da mutum zai iya samun yashi manta da akwai Laila Majnun wannan kuma nawa ne mai zaman kanshi misali ake mana Laila Majnun la ya akhil karim na'am
وأبو سبرة بن أبي رهم na'am وحاطب بن عمرو mhm.
وسهيل بن ع- وهب Sahal ibn Wahab na'am وعبد الله بن مسعود na'am ثم خرج جعفر بن kaga أبي طالب ya bada adadi mutum nawa شاشة in kuka yi lissafi kun samu mata nawa cikin su to su ne adadin da suka yi hijirar farko zuwa habasha daga baya kafar maka suka samu labari suka ce, sun tafi sai suka fara tunanin dawowa da su Mhm.
ثم خرج جعفر بن أبي طالب معه daga baya ja'faru dan abi talib ya bi su shi baya cikin wannan lissafin guda goma sha shida kun san dalili shine kamar ka ce kakakinsu spokesperson ɗinsu don da aka je fadan najashi shi yake kare su saboda balagar bakin shi kuma haka ɗin sai ya biya na'am
وكان من المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الأولى أبو بكر الصديق رضي to الله ai عنه daga cikin waɗanda ma suka yi hijirar farko zuwa habasha akwai sayyidina abubakar da siddiq نعم
as-siddiqul akbar yana cikin su na'am
حتى بلغ حتى إذا بلغ برك الغمام har sai da ya kai wani wuri da ake kira barkal ghamat wani wuri ne kusa da yaman kun gane ko نعم amma idan ka bar makka da tafiyar dare biyar so a lokacin ba sa maganar kilomita da dare kan ya fita zai tafi sai gamu da wani kafiri ina za ka يقول الدرين.
sai wani mutum ana kiransa ibnu daghinna wasu na cewa ibnu dughunna نعم sai ya gamu da sai na bakar وهو سيد القامة kuma shugaba ne wanda ke da matsayi babba wato sayyidul mai
القامة alqara duk wanda ya zo maka ba shi da abinci za ce jafi gidan ibnu dafin shi ne qara yakan yi girki yakan yi gara sai ga abubakar ce ina za ka abubakar na
فقال sai ce da shi أين تريد يا أبا بكر abubakar ina za ka ina za ka in ji wa kenan ابن الدرين ibnu dafina ba musulmi ne a lokacin na'am فقال أبو بكر sai abubakar yake cewa أخرجني قومك mutanenka ne suka kore daga maka domin kana tambaya ta nazari akhrajani qaumuka wa hum quraish kun fitine mu da addini da haka zan tafi inda addini saboda haka mutanenka ne suka fidda ni kenan ya bashi amsa نعم ya bashi amsa وأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي fa
فأعبد ربي la ka sake fa abuda فأعبد ربي saboda an muta'alliqa bin nun bi an an أنا haka an gane ko أمم.
da haka ni zan fita asiha asalin asiya shine shawagi zan je yin shawagi a ban ƙasa ƙasar Allah mai yalwa ce dan na bauta ma ubangiji na inda babu tsangwama amma ka kun kun tsangwame mu zan tafi abin
فقال ابن الدغن sai ibnu dakhina da yaji wannan magana sai ce إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ita to ai mutum irin ka abubakar inna mithlaka ya ababakar la yakhruju wa la yukhraju mutum irinka ya ba ya fita ya bar gari ai hasara ce a rasa irinka kaji ba أمم.
ya san kiman sai da abubakar ya ce mutum irinka ya bar gari kuma ya san abubakar ai musulmi ne kuma shi mushriki ne amma ga abin da ya faɗa game da shi mutum irinka bai bai kamata ya fita ya bar gari ba wa- ba kuma za- ba wanda kuma zai iya fitar da shi Mhm.
إنك إنك تكسب المعدوم sai fara bayanin halin kirki na abubakar ce innaka tutun adu duk wanda ba shi da shi kana ba shi to ya za a rasa ka cikin gari ɗaya kenan.
وتصل الرحم kana sada zumunta ya za a rasa irin ka cikin gari وتحمل الكلب ɗawainiyan mutane kana ɗaukawa halinsu ya za a rasa ka gari وتقر الضيف baki in suka zo kana ba su masauki ya za a rasa ka abu nawa ya faɗa abu nawa wa ya faɗa وت- ibnu dabi baya ganin kuma وتعين على نوائب الحق kai dukkanin dangogi na alkhairi ana ganin kawai ya faɗa abu guda biyar ta ya za a rasa irin ta cikin gari فارجع فاعبد kuma ku lura ربك ببلاء.
bai ce sai dai matsalar ka ka musulunta ba. bai faɗa ba أمم.
saboda yana so ne ya bi iyawan shi ya dawo da abubakar koma gida bai kamata ka bar gari ba sai ce farji koma ya koma ina مرحبا.
makka ka ci gaba da bauta ma ubangijin har ya kai bar- bar- barkul gamad barkul gamad ban san ina zan ba ku misali ba misali tafiyar dare biyar ne a lokacin ba su da mota ba jirgi dududu jirgin ruwa ne na irin wannan lokacin ba jirgin ruwa irin da kake da shi sophisticated ne la kamar ka ce mutum ne zai tafi sakkwato Hmm? a ce ya yi tafiya har ya kai kamar ka ce funtuwa shin bai ci tafiya mai tsayi ba na baku ne by approximation yana kwatantawa sai dawo da su ya ce ya za a rasa mutum irin ka kai ne kaza kaza kaza kaza gaskiya ka dawo je ka bauta ma ubangijinka to lokaci ya daga yayi don muna so mu ji me faru da za mu ji karshe sun babe shi da ibnu daga hadin nan sun babe domin sai kafiran ka suka ce to kai ibnu daga yanzu ka ba mutum nan kariya gashi yana sallah ko mutum ne mai yawan kuka kuma haka yana sallah sai fara sana'a sai kafar maka sai zo suna kallo suna Allah sai su ka gani zai fitin yayin mu akan wannan suka ce to ka kore shi kai annabi ana shi da ma to za mu ji dan karshe to Abubakar sallan nan ka zauna mana amma ka ringa yi a boye shi dan me zan boye addini na daga nan sai ka sami mufassala Allah muna roƙonka cikin rahamarka da iyawarka da bayarka Allah ka azurta mu da imani sahihi ya Allah muna roƙonka dukkanin alkhairi ka kai gidan musu dukkanin sharri ka kore mana marasa lafiya Allah ka ba mu lafiya gaba daya dan dukkanin ku marasa lafiya da inji Allah ta'ala ka ba mu lafiya talauci da musiba da mayata da tajarifi Allah ka ajiye musulmi Allah in ka saukar da hukuncinka a kanmu Allah ka ba mu ikon yadda da hukuncin cikin dada da da amfani ya Allah duk masu nufin shirya musulunci makirci Allah ka gama da su masu gyarwa ne Allah ka gyara su wannan kasa ta mu Allah ka kara mata albarka Allah ka miƙa jagorancin mu a hannun bayan ka nagartattu ba a tsarin rubaya rabbal alamin ya Allah duk abin da zai sa mu mu hasara imani Allah ka kiyashe mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin